الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ina yi mana barka da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa ali sahabati ajma'i a yau juma'a muna 25 ga watan muharram shekara ta 1448 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina cikin darasinmu na riyadu salihi na imamun nawawi rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka wanda wannan shi ne darasinmu na takwas cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin babi na biyu daga cikin babuka da wannan littafi mai albarka na riyadu sahi mai kunsa shine fadin malam rahimahullah ta'ala babu taubati baban da zai bayani game da tuba idan an ce tuba a kalmar larabci bayarabe yakan ce taba ya tubu taubatan nan ce taba ana nufin raja taba raja wato ya koma kamar mutum ne daga wani waje sai ya bar gurin sai ya koma wannan gurin na asali da ya bari wannan shine asalin ma'anar kalmar tuba saboda idan mutum ya yi zunubi ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to kamar ya yi nesa da Allah ne kamar mutum ya fita daga cinyi wa Allah tabaraka wa ta'ala ɗa'a shi ya sa ma'anar tuba a shari'a shine a ruju'u min ma'asiyatillahi ta'ala ila ta'atihi shine mutum ya dawo daga sabon Allah madaukakin sarki izuwa yi wa Allah ɗa'a cikin kowane irin laifi, sawa'un babban laifi ne ko ƙaramin laifi, tunda laifuka sun kasu izuwa kaso biyu, akwai babban laifi, wanda Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya aikata shi sai ya tuba, ya daina wannan laifin ya tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah sai ya yafe masa, akwai kuma ƙananan laifuka. Ma'anar ƙanana shine su ba su kai wa'ancan manyan ba. su kuma Allah madaukakin sarki yana kankare wa mutum wa'annan kurakuran da wannan laifukan da yake aikatawa idan ya nisanci wa'ancan manya-manyan da aka haramta masa da aka tuba ana nufin koma shine barin saban Allah mutum ya koma zuwa da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda sabo nau'i nau'i daga cikin sabo akwai aikata zunubi shine wani laifi da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta misali kamar shan giya ko sata ko zunubi wannan aikata laifi ne to aikata shi shi ake cewa zunubi akwai kuma barin waji shine wani abu da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa bawa to sai yake aikata wannan abu shi ma dai laifi ne duk wanda mutum yayi daga ciki to yayi laifi ko ya aikata abin da aka hana shi aka wajabta masa ya nisanci abu ko kuma ya ki aikata abin da aka umarce shi wanda aka wajabta masa da ya aikata bar mutum ya ki kyautata wa iyayensa shi ma laifi ne ko mutum ya ki yin sallah a kan lokacinta a cikin jama'a shi ma laifi ne ko mutum ya tozarta wani nauyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa na iyalansa kamar ya ki sa yaransa a makaranta sai ya bar su su tozarta ya sa su a makaranta da za a koyar da su addinin Allah tabaraka wa ta'ala shi ma duka wannan yana daga cikin laifuffuka wanda abin da ake nema daga wajen bawa sai ya dawo daga wannan laifin wato sai ya daina aikata wancan aikin da yake aikatawa sai ya dawo zuwa daidai kan da'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta masa tuba yana daga cikin wajibai wa'anda shari'a ta wajabta mai da shari'a ta wajabta mana salloli guda biyar ta wajabta mana yin azumi ta wajabta mana ba da zakka to haka shari'a ta wajabta mana tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa tuba wajibi ne ba wai sai bawa ya ga dama ba sannan zai koma zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ra'a a'a wajibi ne sai bawa ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda za mu ji a maganan malam insha Allah ta'ala sawa'un zunubin tsakanin sani da Allah ko kuma tsakanin sani da bayi ɗan uwansa duka dai wajibi ne sai mutum ya koma zuwa ga laifi wanda za mu ji a bayanai na malam zai ambata a farkon babu insha Allah ta'ala malam yake cewa rahimahullahu ta'ala قال العلماء malamai suka ce at-taubatu wajibatu shi tuba wajibi ne tuba wajibi ne in mutum yana aikata zunubi to laifi yake aikatawa in ya ki tuba shi ma dai laifi ne mai zaman kansa aikata zunubin laifi ne kuma rashin tuban shi ma laifi ne a ga duk sanda mutum ya zunubi guda biyu to yana aikata laifuka guda biyu aikin zunubin da kuma rashin tuba da mutum bai yi ba da ka tuba wajibi ne min kulli zambin daga kowane irin zunubi fa in kanat al ma'siyatu idan wannan saban ya zamanto bainal abdi wa bainal lahi ta'ala tsakanin bawa ne da Allah madaukakin sarki لا تتعلق بحق آدمي saban ba shi da alaka da wani haƙƙi na ɗan adam cewa kawai saban tsakaninka da Allah ne zalla kamar mutumin da baya sallolin jam'i baya zuwa masallaci ya sallar jam'i kaga wannan zunubi ne tsakaninsa da Allah ko wanda ya yin aikin hajji wannan zunubi ne tsakaninsa da Allah in dai har haka saban yake falaha thalathatu shurutin wannan tuban da mutum zai yi yana da wasu sharuɗa guda uku wanda kafin mutum ya tuba sai ya cika wa'annan sharuɗan guda uku sannan Allah tabaraka wata'ala zai karɓi tubansa wanda wannan sharuɗan guda uku su ne a haduha shari'i na farko an yi kuli'a anil ma'asiyati shine bawa ya bar zunubin baki ɗaya kada ya ta'allaka da wannan zunubi a samu al'ikla shi ne barin abu tun daga tushe kamar yadda balarabi yakan ce aqla a shajarat wato ya tumɓike bishiya ba wai sare ta ba ko karye ta shi ne sai a zo a riƙe ta a samu wani mai ƙarfi da zai riƙe ta sai ya fusgo ta tun daga jijiyoyinta shi ne al'ikla'u a za ka yi bishiya wannan ba ta ƙara fitowa ka ciro ta tun daga tushenta ka ciro ta tun daga asalinta sabanin bishiyar da aka sare ta za ta gaba da yin tuku tunda sare ta aka yi jijiyarta na ƙasa tana shan ruwa za ta ci gaba da rayuwa amma aka sa ƙarfi aka janyo ta aka tumɓuke ta tun daga ƙasa to an cire ta an cire asalinta shine kalmar al-iqla aqla wato ya tumɓuke abu to haka ake so mutum ya tumɓuke kansa ya cire kansa daga sabon Allah tabaraka wa ta'ala kada ma ya bar wani wato abu da zai zo ya ƙara gina wannan saban Allah da abin da kake saban Allah da shi daga cikin tuba shi ne sai ka nisanci abin baki ɗaya ta yadda babu tushen balle mutum ya koma tunda galibi za ka ga yanayin tuban da muke yanzu sai mutum ya tuba dan bayan lokaci sai ya koma kan zunubi saboda abin zunubin yana nan tare da shi yana nan tare da shi misali wanda ya ce ya tuba yanzu sai ya ce ya tuba daga jejiyar kiɗa amma bai nisanci sababin ba yana nan tare da abin jin kiɗan tare da shi kawai dai caye ya daina amma abin jin kiɗan yana nan wata ranku zai koma sai mutum ya ce ya tuba daga kallace-kallace na banza da aka haramta masa wanda Allah madaukakin sarki bai yadda bawa ya kallata ba amma yana nan tare da sababin shi ma dai nan gaba zai ƙara komawa banda mutum zai zai yi nesa da sababin zunubin baki ɗaya shi ne sai ga insha Allah ta'ala ko da shi dan ya kawata masa ya aikata to da me zai babu sababin tunda an samu al-iqla da haka wannan yana da muhimmanci kware da gaske shine mutum ya tumbike sababin zunubin karan fari baki daya ya nisanci abu sharadin farko kenan wasani sharadi na biyu an yandama ala fi'liha shine mutum yayi nadama a bisa aikata zunubin da ya aikata wanda ya gabata sai nadamar aikata wannan zunubin shi ma wannan shar'i amma wanda in ya tuna zunubin nasa baya nadama har ma zai dinga ba da labari cewa ai lokacin da suna matasa su ga yadda suke yi kaza da kaza kaza da kaza ai yaran yanzu ba su iya wannan abu ba kuma sabon Allah su lokacin suna matasa ga yadda suke yi sai ya ringa faɗin yadda ya ƙware yadda ya goge a bisa wannan sabon yana ba da labari ta fuskar ban mamaki to wannan kaga bai tuba zuwa ga Allah ba kamata yi idan mutum ya tuna sai ya nadama sai ya takaici sai mutum ya kuka kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa mutum ya kuka domin zunubinsa wanda ya aikata in kukan bai yiwu ba mutum ya kasa yin kukan saboda zunubin to dai nadama in ya tuna sai ya ringa takaici dinga ga cewa yanzu shine ya saba wa Allah ya aikata kaza da kaza kaza da kaza sai ringa jin babu daɗi in ya tuna amma in bai nadama ba malamai suka ce to tuban sa bai inganta ba saboda har yana hakaito laifin da ya aikata ta fuskar ban mamaki yana ba da labari dole sai an samu nadama shi yasa ma zuwa hadisi annadam tawbatu cewa nadama kadai tuba ne in mutum ya tuna laifinsa sai nadama sai ya yi takaici jikinsa ya sanyi da aka yi shi ko ya saba wa Allah ta baraka wa ta'ala to wannan kadai ana lissafa shi a cikin tuba wa salisu sharadi na uku an ya azima Allah ya uda ilaiha abadan an ya azima shine mutum ya azama ya kulla himma a cikin zuciyarsa yanke cewa Allah ya uda ilaiha ba zai ƙara koma zuwa wannan zunubin ba abadan har abada har abada ya ji kawai wannan zunubin ba ya nisance shi baki ɗaya ba wai ya tuba bane yanzu saboda sababin ya kauce ba shi da sababin da zai yi sabon misali kamar sababin da mutum zai yi da data yana cikin kallon wani abu wanda yake na haramci sai datarsa ta ƙare shi ko ba shi da zai sa wata data sai ƙarshen wata an yi albashi kuma wata rai sai ce ya tuba ya koma zuwa ga Allah tsawon wannan sati biyun kafin ya sadata kaga wannan ba tuba yayi ba so ake lokacin da kai tuban kai shirin cewa har abada ba za ka ƙara aikata laifin ba ba wai saboda yanzu ba sababin aikin sai nan gaba za ka ƙara samun dama to in aka samu damar za ka ci gaba to wannan kawai ya tafi hutu ne yana nan akan zunubin inda zai mutu akai kafin ya ci gaba kafin lokacin ci gaban yayi to zai gamu da Allah madaukakin sarki akan wannan laifin wannan shi ake cewa al-israru alal ma'siyah shine ci gaba da togewa mutum ya ci gaba da zama akan sabon Allah ma'anarsa shine mutum ya aikata laifi aikata zunubi ko da sau ɗaya ne sai ya ki tuba ya koma zuwa ga Allah amma wanda ya aikata laifin sai ya tuba ingantaccen tuba lokacin da ya tuban ya yanke a ransa ba zai ƙara laifin ba har abada daga baya sai shi dan ya ƙara zamar da shi to wancan laifin da ya gabata ya riga ya to wannan wani sabon laifi shi ma Allah zai yi kyakkyawan tuba da himma da azama cewa ba zai ƙara laifin ba har abada to daga baya shi dan ya ƙara zamar da shi shi ma dai wani laifin ne sabo in dai babu wannan azama cewa mutum kawai ya dan nisanta ne saboda damar ta dan ja da baya ko yanzu wannan sabon baya yiwuwa ko lokaci ya canja ko yanayi da sauransu amma duk lokacin da ya ƙara samun dama zai ci gaba wannan ba a cewa ya tuba sai dai a ce kawai ya wato ya tafi hutu hutun wannan sabon Allah da yake ba ba dina waye ba da ka dole sai da waɗannan sharuɗa guda uku wanda malam ya ambata akwai sharadi mai muhimmanci wanda malam bai ambata ba kuma da yawa daga cikin masu tattaunawa akan tuba suna gafala game da ambatan wannan sharadi wanda za ka iya cewa sharuɗa ne guda biyu ma daga cikin sharuɗan wanda ya fi wani muhimmanci shine ikilasi a cikin tuba ya zamanto abin da ya sa mutum ya tuba abin da ya motsa shi zuwa tuban shine tsoron Allah madaukakin sarki ya tuba ne domin Allah ba ya tuba ne misali saboda ya ji wannan laifin yana cutarwa wato zai cutar da shi game da abin da ya shafi neman abincinsa ko lafiyarsa da sauransu kamar a ce ai kuwa mutumin da yake kallo wanda yake kallace kallacen fina-finan batsa to yana sa wa ɗan adam rauni raunin sha'awa matsayinsa na ɗa namiji ai ko in yana wannan kallon yana sa masa rauni zai sa in ba shi da aure to yana yawaita wannan kallon daga baya kuma idan ya zo ya aure to sai ya ga duk ya raunata kansa duk sha'awarsa ta tafi ta yadda ba zai iya biyan bukatar iyalinsa ba sai ce a to ai kuwa haka ne wannan laifin ya kamata ya nisanta sai ce to ya tuba ya daina laifin baki ɗaya ba wani abba shi ne saboda gudu kawai iya wannan raunin ya tuna ba ruwansa da cewa Allah baya so Allah yana fushi da wannan laifin abin da ya sa ya nisanta shi ne saboda wannan matsala sai ya ce tutubanka baka yi da ikilasi ba don haka dole sai in tsoron Allah ne ya motsa ka nisanci wannan laifin shi ne mutum ya tuba da ikilasi tuban ya yi a nan amma tuban da ya yi wato kamar dakatawar rubuta zunubi ne kawai a kai amma ba shi da ladan tuba da ake samu inda dama kamar yadda muka sani duk aiki da mutum zai aikata sai da ikilasi da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan tunda baya laifin zunubin da ya tsaya yanzu ba a rubuta masa laifin zunubin amma kuma lada da ake samu na tuba da alkhairan tuba duka to shi dole sai da ikilasi wannan sharadin kowane irin aiki shi hadisin farko innamal a'malu binniyat duk ayyuka ba sa ingantuwa sai da kyakkyawan niyya sai da ikilasi wanda ya nufi Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ma sharadi cewa ya zamanto dan Allah mutum ya tuba ya ya daina cin riba ne saboda Allah baya so ba saboda riba tana tsiyayar da dukiya ta sa mutum ya asara ko bajima ko duk yadda za a je a zo dai riba tana tafi da dukiya kuma ya ga misali cewa alhaji wani ya tara dukiya ashe yanzu wata asara ta fada masa yayi gobara ko ya karatu sai ce to shi ma ya daina saboda kare gobara dukiyarsa ta kone ba wai saboda neman kusanci zuwa ga Allah duk wannan sharadin har in aka rasa shi shi ma wannan tuwon mutum da yi ba haka mutumin da ya nufaci laifi ya nufaci laifin sai wani sababi ya sa bai aikata laifin ba misali mutum ya tafi gidan giya kafin ya karasa sai labari ya zo masa aiko yan hisba suna nan suna kai ko ya tafi gidan karuwai ma ya shiga gidan nan har zai shiga ɗaki to sai aka kawo farmaki sai ya fita da gudu ya sha da ƙyar da ya ga ya sha ya ce Allah mun tuba aiko ba zai laifin nan ba amma kuma abin da ya sa shi ne damar ce ta kubuce masa ba wai ya tuba dan Allah ba ne duk wannan babu ikilasi dole dai sai da ikilasi sannan sharaɗi na na biyar daga cikin sharuɗan da malam bai kawo wanda dole sai da su na biyar shine an ya tuba fi waqtil inkar mutum ya tuba a lokacin da zai yi lokacin da ake karɓar tuba kada mutum ya bari sai ransa ya je gargara kamar yadda ya zo a hadisi sai ran mutum ya je gargara an ce gargara shine mutum ya kai matakin da yanzu kawai ya bar duniya amma bai mutu ya fara hango lahira amma bai mutu wato ya fara hango rayuwar barza ta yadda ba zai mayu ya koma duniya an fara karɓar ransa a wannan lokaci idan ya ce ya tuba shi ma Allah ba zai saurare shi sau tuban me za ka yi ai mutuwa za ka yi ko ka tuba ko kar ka tuba duniyar za ka bari shi yasa tuba baya aiki a wannan lokaci a haƙƙin mutum haka a haƙƙin mutane baki ɗaya a kwana a tashi a kwana a tashi wata ran za a ga rana ta bullo daga yamma don ta bullo daga yamma an kulle kofar karɓar tuba ko da mutum ya ya tuba ya bar zunubin baki ɗaya ya yi nadama ya yi shirin ba zai ƙara yi ba har abada kuma da ikilasi shi ma dai Allah ba zai karɓa ba ana an kulle a lokacin an rufe ƙofar tuba kamar makaranta ce jami'a ta rufe ɗaukar ɗalibai tana buƙatar maki ɗari da sittin ko ɗari da tamanin kai kuma kana da ɗari biyu da hamsin kuma kana da kowane irin sharaɗi amma ai an kulle ba za a ɗauke ka ba to haka ƙofar tuba akwai lokacin da ake rufe ta da haka wayannan sharuɗa guda biyar lallai sai da su duk wanda ya tuba in aka rasa irin yadda malam zai faɗa fa in fuqi da ahadu thalathati idan aka rasa ɗaya daga cikin wayannan sharuɗa guda uku da wancan biyun da malam bai ambace su ba lam tasihha taubatu tuban mutum bai inganta ba tuban mutum bai inganta ba haka sai da wayannan sharuɗa guda biyar shuruɗu tauba al khamsa sannan ake karɓar tuban mutum sannan tuban mutum yake amfanarsa malam ya ce wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin idan wannan zunubin da mutum ya aikata yana da alaka da wani dan adam fa shuruquha arba'atun to sharudan tuban guda hudu ne kaga sai mu ce sharudan tuban guda shida tunda an ƙara guda biyu kamar yadda kace duk sai ya zo da su hadihi thalathatu mutun yazo da wayannan guda uku da kuma ƙarin biyin da aka ambata a baya wa an yabra'a min haqqi sahibiha kuma ya kubuta daga haƙƙin mabucin wannan laifin da ya aikata fa in kanat malan dan ya zaman tu dukiya ce aw nahwahu ko makamancin dukiya raddahu ilai sai mutun ya mayar masa da wannan dukiya wa in kanat hadda qabfi idan haddi ne na ƙazafi ka yi wa mutum ƙazafi sai ba a yi maka haddi ba wa nahwahu da makamancinsa makkanahu minhu to sai ba shi damar da zai tsayar masa da wannan haddin zai fanshe abin da ya masa kamar yadda shari'a ta shar'anta aw qalaba afwahu ko kuma ya nemi ya masa afwa in ya yi masa afwa to in kuma ya ce wallahi sai dai ni sulhu shine sai a yi sulhu inda akwai abin da zai zo sai a yi sulhu sai su yi sulhu tsakaninsa da shi ce to wani kaga akwai haƙinka da yake hannuna na abu kaza da kaza to kuma yanzu wannan abin gaskiya ban san ma ko nawa ba ne dukiya ce amma ban san nawa ba ce ina so ka yi min afuwa tun da ban ma gane sai ka ce a sai dai ni su shi kenan sai su yi sulhu nawa zai bashi kuma sai ya yafe masa nawa zai bashi sai ya yafe masa zai iya karbar wani abu daga wajensa dama idan asali kuɗi ne to sai a kintata ba laifi ko da kuɗin ya haura inda kai kawai so kake a yafi maka kuɗin asalin kuɗin dubu goma ne amma kuma an kasa gane cewa nawa ne dubu goma ne dubu ashirin ne sai ce to misalhu mana yanzu dubu sha biyar za ka bani sai na yafi maka shikenan sai ya karba sai ya zamanto ya kubuta ko kuma haƙƙin ba kuɗi ba ne an san ko menene amma abin ya tsare ba zai yi a dawo da shi ba ko a dawo da kwatankwacinsa ya riga ya tsare abu ba zai yi a dawo da shi ba ko a dawo da kwatankwacinsa shi ma sai a sulhu cewa nawa za ka bashi nawa za ka bashi shi ma daga nan sai ya karba ko kuma wata gaba ka sarayen masa ka sarayen masa da hannu shi kuma hannu kun ga ana ba da rabin diyya ne sai ka ce to ai ko yanzu tunda ka ce ne maka afuwa game da kisasi a je a yanke maka hannu sai ka zo mu sulhu nawa za ka bani sai ka ce kuɗin diya za ka bani cikakke sai ce wani ai bai kai diya ba sai ka ce to shikenan in ba haka ba mu je a yanke maka hannu sai ce a'a zai bada kuɗin diyar to shi ma yayi shi yake cewa sulhu sai su yi sulhu sai ya biya shi to shikenan sai ya zamanto ya kubuta da gare in bai masa afuwa ba to wannan duk hanya ce da mutum zai kubuta tun a nan duniya wa in kanat ghibatan idan ya zamanto giba ce ya muna yayi munafurcin mutum shine ma'anar giba in an ce giba shine munafurci bayani zai zo nan gaba shine mutum ya ambaci mutum da abin da baya so na wani aibu da yake tare da shi ko wata matsala ko wani hali ko wata sifa ko da ku sifar haka yake din amma baya so a ambace shi da wannan sai ka ambace shi a bayan idansa ko ka ambace shi a gaban idansa ko yana nan ko baya nan ko da saninsa ko ba saninsa in dai baya son wannan abu shi ake cewa giba in yana tare da shi idan haka yake in kuma abin da ka faɗa ba haka yake ba wata sifa ce ka ƙaƙaba masa wannan sunansa albaht wato ka yi masa iri aliftira to kowanne daga ciki laifi wannan sai ka nemi afuwa in wannan ne istahallahu minha sai nemi ya halatta masa wannan wajibi ne yana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam kenan malam ya ce wa yajibu an ya tuba min jami'in qulub wajibi ne mutum ya tuba daga dukkanin zunubai baki ɗayansu fa in taba min ba'dha idan mutum ya tuba daga wani bangare yana aikata laifuffuka guda goma to sai ya tuba ya daina guda biyar daga ciki guda biyar din kuma sai shedan ya ci gaba da yaudararsa yana gudarsa yana aikata su sahhat tawbatuhu to tubansa ya inganta wancan biyar da kabari tuban ya inganta ba wai sharɗi ba ne cewa sai mutum ya bar duk laifuffuka kafin a yafe masa kafin a karɓi tubansa a'a mutum zai iya kana aikata laifi goma sai ka tuba daga guda biyar sai ka tuba daga guda bakwai sai ka ba wai sauran ana cewa ya wadatar ba ne a'a abin nufi iya wannan bakwan Allah ya datar da kai ka tuba sauran kuma shedan ya rinjaye ka kai to shi ma dai ana kiran ka da cewa ka tuba ba za a ce aiko sai ka tuba duka sannan Allah zai karɓi tubanka ba a'a ko ɗaya ka tuba daga ci ku za a karɓi tubanka kaga an samu rage a ce yanzu wani ya daina laifi ɗaya saura tara to ai ko insha Allah ta'ala goma zai ƙara tuba daga wuri haka har ya daina baki ɗaya da haka ba sharadi bane sai mutum ya tuba duka in ya tuba daga wani ɓangare to tuban ya inganta misali mutum yana sata yana yin zina yana yin caca kuma yana kisan kai sai ce aiko daga yau ya daina kisan kai ba zai ƙara kashe wani ba to tubansa ya inganta ka gobe kuma sai ya ce to ya daina zina shi ma tubansa ya inganta da haka in dai mutum ya tuba daga wani bangare to tubansa ya yi inda ahlil haqq a wajen malamai ma'abuta gaskiya min dalika dhanbi tubansa ya inganta daga wannan zunubi ne bari wa baqiya alaihi albaqi sauran zunuban kuma sun tabbata gare shi su ma ana nema da ya tuba akai وقد تظاهرت وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة malam ya ce dalilai sun yawaita na ƙur'ani da kuma hadisai wa ijma'ul ummati da kuma haɗuwar kan al'umma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kansu ya haɗu duka kowa da kowa ala wujubi taubati a bisa wajibcin tuba duk musulmai sun san cewa dole ne sai mutum ya tuba baya halatta mutum ya zauna a kan laifi ya zamanto kamar wata da'a ce kawai in mutum ya ga dama sai ya aikata in baya sha'awa sai ya nisanta kawai bisa raɗin kansa a'a Allah ya haramta mana aikata laifuka to duk musulmai sun san cewa yin zunubi haramun kai ya haɗu a kai da haka tuba wajibi ne dalilai da yawa na Qur'ani da hadisi sun zo da yawa akan haka daga cikin dalilai qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki baki ɗayan ku daga dukkanin laifuffuka shine ma'anar jami'an ku tuba baki ɗayan ku kuma daga dukkanin laifuffuka wato kada wani ya ce a shi ba zai tuba tunda ai wani da wani sun tuba kowa ya tuba sannan kada wani ya ce to zan bar laifi kaza shi kuma laifi kaza zan ci gaba ka tuba daga duka laifi أيها المؤمنون يا مؤمني لعلكم تفلحون دنك ربوتا tunda tuban yakan sa mutum ya rabauta Allah yana son tuba Allah yana yin farin ciki da bawan da ya tuba saboda yadda yake son tuban Allah sai ya farin ciki saboda tuban bawa kaku idan Allah ya farin ciki da aikin ka to ka samu dukkanin alkhairi shi yasa daga cikin manya-manyan laifuka masu albarka masu alkhairi akwai tuba a cikin rayuwar bawa Allah ya bamu ikon tuba wa qala ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ku istighfari shine fadin astaghfirullah astaghfirullah da kuma nau'i nau'i na istighfari to Allah yana so mu ringa yin istighfari shine muna neman ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu wannan shine istighfari thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi dama abun guda biyu ne at-taubatu wal istighfar shi tuba shine komawa zuwa ga Allah shi yana kasancewa ne a aikace tuba yana kasancewa ne a aikace shi kuma istighfari shi ma dai aiki ne kana neman Allah ya gafarta maka laifin da ba mamaki tun ma ya riga ya gabata sai kake neman a yafa laifin a yi afuwa a kau da kai kada a kama ka da shi shi kuma tuba shi ne barin laifin ka koma zuwa ga da'a to Allah yana son wannan wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah ku koma zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ku bar zunubi ku bar laifi taubatan nasuha tuba na gaskiya wanda mutum ya tuna Allah ya tsoraci Allah ya zamanto shi ne sababin tuban ba wai ya tuba ne saboda ba shi da damar da zai yana yin zina yana yin zina har karfinsa ya kare ya zama dattijo yanzu ba zai ma iya zina ba sai ce to ya tuba ya ce ya Allah mun tuba to ai ba haka iya ko ba ku tuba da haka wannan tuban ba shi da wani aiki ba shi da wani aiki za ka tuba ne lokacin da kake da damar da za ka yi laifin amma mutumin da yake ta laifi sai da lokacin tuban ya ƙure kuma ya ce ya tuba wannan ya gabata cewa ba a karɓar tubansa ana tuba ne a lokacin da wato tuban yake aiki ma in dai sababi ya riga ya tafi mutum ya zauna ya ƙi tuba sai da mutuwa ta zo masa ya kai gargara Allah ba zai karɓi tubansa ba da haka tuba yana da muhimmanci kwarai da gaske tuba yana da fa'idoji, tuba yana da amfani sosai, wanda ya zo a cikin nasoshin ƙur'ani cewa tuba yana buɗe ƙofa ta arziki. Mun ji a wannan aya da malam ya kawo, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, La'allakun tuflihu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakun tuflihu, kaga tuba yana sanyawa a rahauta. shine duk wanda yake so ya rabauta to ya tuba ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala haka tuba yana janyo arziki bawa yana samun arziki a rayuwarsa indai mutum ya tuba Allah yana bude wa mutum kofofin arziki Allah tabaraka wa ta'ala ya sharɗanta tuba kuma ya sanya amfanin duka masu tarin yawa na duniya da lahira daga cikin alkhairin tuba shine tuba yana ƙara kusanta bawa da Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mutum ya ƙara samun kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya tuba daga cikin amfanin tuba da alkhairinsa tuba yana sanya farin ciki a rayuwa idan mutum ya tuba zai ji rayuwarsa ta canja zaka ji wani nishadi zaka ji wani alkhairi zaka ji wani ka samu wani haske ka samu wani buɗi da wani sababin farin ciki sai mutum ya nemi sababinsa ma sai ya rasa tuba yake sawa tuba yana sa kwanciyar hankali tuba yana sako da abubuwa rayuwa ta sauki da an shiga cikin tsada da wahalhalun rayuwa da talauci to da an tuba kuma zuwa ga Allah sai rayuwa ta sauki kaya su sako sabuba na kunci da tashin hankali da rashin aminci duk sai ya kauce da ta dai tuba ba karamin alkhairi bane a rayuwar dan adam kai har rayuwar dabbobi ma shi yasa dabbobi suke tsine wa mutane masu yin sabo dabbobi suna tsine wa mutane masu yin sabo suna cewa an hana mu ruwan sama sababin sabon dan adam arzikin mu ya nisanta gare mu sababin sabon dan adam mun shiga cikin matsala sababin sabon dan adam da haka zunubi yana da illoli da matsalolin da in zaka lissafa su ba ka iya lissafe su ba kamar yadda a yanzu haka cikin taimakon Allah madaukakin sarki muna karanta littafin da yake bayani game da illolin zunubi da illolin sabon Allah wanda duk wani sababin kuncin rayuwa da kaka na kayi da talauci da tattoshewar al'amura da yadda ka tunkara kamar kulle ma kofa ake da yadda ka sa hannunka kamar fizgewa ake to zunubi ne yake janyo wannan sai mutum ya ta shan wahala a rayuwarsa amma kuma in bai gane ba bai gane sababin ba to sai ya ta ƙara kuza cikin sabon Allah ya abin da yake sare zai samu jin daɗi zai biya buƙatarsa zai more to ta nan zai cutu ta nan zai cutu kuma wannan sabon ɗan daɗin da zai ji na ɗan lokaci ɗaya sai ya haramta masa kuma jin daɗin na halal na dindindin sai ya haramta masa jin daɗin na halal kuma na dindindin sai ya zamanto mutum ya cutar da kansa Allah ta'ala ya nisanta mu da zunubi to malam kamar yadda ya saba yakan kawo hadisai karkashin babi wani lokaci yakan fara da bayani kamar nan da ya fara da wannan gabatar da kuma ayoyin alkur'ani daga nan kuma sai ya biyo da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka ma malami a wannan babi qala rahimahullahu ta'ala malam yake cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين an karɓo hadisi daga abu huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda da shi da dukkanin sahabbai baki ɗaya ƙala abu huraira ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi zalla yake cewa wallahi na rantsi da Allah inni la astaghfirullah ni nakan nemi gafara Allah madaukakin sarki nakan ce astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi kuma nakan koma zuwa gare shi a aikace da kuma a fadake shine manzo Allah yakan ce astaghfirullah wa atubu ilayhi da wannan lafazin astaghfirullah wa atubu ilayhi manzo Allah yana tuba da irin wannan siga yaumi a rana akthar min 70 marrata sama da sau 70 a rana daya bin nufi da rana ana nufin marra wato a cikin ranar wani guri daga cikin gurare kamar yadda hadisin an yake fassara haka cewa mun kasance muna irga wa annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari wato yakan yi istighfari muna kula muna lura muna irgawa sai manzon Allah istighfari sau saba'in ko sau ɗari dama ya halatta mutum ya irga tuba da zai yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta mutum ya lissafa amma da mutum ya lissafa sau ɗari to shine ƙololuwar adadin da ya zo a cikin shari'a cewa ana lissafawa astaghfirullah astaghfirullah akan yi sau ɗari da safe akan yi sau ɗari da yamma wannan kana yi kana lissafawa daga cikin azkar da ake amma daga nan ba sharanta mutum cewa duk istighfarin da zai sai ya lissafa ba kamar mutum ya ce to yau zai istighfari dubu ba laifi ka yi guda dubun amma ba sai ka lissafa ba ba laifi ka hawar dubun ba amma ba sai ka lissafa ba saboda da abin da mutum zai yi da sunan ibada wanda yake sa dai zai samu lada a wajen Allah ko kusanci to yana buƙatar kafin ya fara ya karbi umarni daga wajen Allah da annabinsa ina fatan an fahimta kada saboda san da'a saboda san yawaita alkhairi sai mutum ya zo da wani abu nasa na karan kansa cewa zan yi wa manzon Allah salati guda dubu ina lissafawa sai ya ce dan uwa kai kuwa ne ne ce ka lissafa manzon Allah ne ya ce ka lissafa kai masa salati dubu a'a ba shi ya ce ka lissafa ba to shin in ne salati dubin laifi ne a ba laifi kai ba lissafin ne laifi tunda ba inda aka ce ka lissafa manzo Allah bai ce ka lissafa ba Allah bai ce ka lissafa ba kuma shin abin da yasa kake lissafawa tsoro kake ne ka rage maka ɗaya ko biyu ko nawa kai yana lissafa a wajen Allah zaka iya a wajen lissafin ma ka yi kuskure ka yi dubu ɗaya da ɗari uku kai kuma sai ka ce dubu ɗaya kai ɗari ukun ka kana nan Allah ba zai haice ka ba ko kuma kai kuskure wajen lissafi kai ɗari bakwai ko takwas sai ka ce dubu ɗaya kai to wannan wa ba zai sa ka samu ladan guda dubu ba iya abin da kai shi Allah zai baka lada shi yasa ba buƙatar sai mutum ya lissafa zikiri da tuba da ambatan Allah sai inda aka ce a lissafa kamar bayan sallah da kayi sallar farilla ana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga wannan da ka lissafa ko da hannunka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko a zuciyarka tunda lissafin ne mai sauki baka bukata sai ka irga da hannu baka ana yin subhanallahi 33 kaga wannan yana bukata sai mutum ya lissafa sai aka sharanta mutum ya lissafa da yatsunsa shi ma yana da siga da bigire da muhalli na musamman wannan mun yi bayani a darasin mu na alwadul sayyid na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yatsun da ake lissafa zikiri da su da gurin da ake lissafin da shi sannan ana yi da hannu biyu duka ko da hannu ɗaya ake ana yi da yatsa duka baki ɗaya ko da wace gaba ake a cikin yatsa duk mun yi wayannan bayanan daki daki a darasin mu na alwadul sayyid tunda ya kawo matsalar lissafi din abin da ake lissafi da shi to wannan ya kamata a ce musulmi su sani dan addinin Allah madaukakin sarki addini ilimi ne da dai da abin da mutum zai aikata da sunan wani abu yake na da'a to ya zamanto akwai dalili a kai ko da ba zai iya tuna dalilin ba a lokacin ya tabbatar dai kafin ya fara ya tabbatar ya gamsu akwai hujja daga littafin Allah ko hadisi na annabi alaihi salatu wasalam kafin ka fara babin da sai da mutum ya fara kuma da aka zo sai ya tafi neman dalili kaga zai iya karbo komai a matsayin dalili inda yanzu kawai so yake ya kare abin da yake aikatawa amma inda bai fara ba sai da ya samu dalili to shine abin da yafi kubuta da haka manzon Allah ya kan tuba a wannan hadisi wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi zan Allah yace nakan yi istighfari nakan koma zuwa ga Allah fil yawmi a rana akthara min 70 marra sama da sau 70 rawahu al-bukhari bukhari ya rawaita hadisi haka hadisin ya nuna tuba kaga manzon Allah ka duba ba shi fa da zunubi baya laifi amma akwai an yafe masa amma yana tuba sau 70 saboda sau 70 to kai da kake zunubi wanda ba ya gaya maka an yafe maka sau nawa kake tuba wani sai rana ta fito ta fadi wallahi bai isi gifari sau uku ba ko na bayan sallah din nan musu ba sa yi saboda gaggawa ko na bayan sallah da ake to wannan asararsa ta yawaita Allah ya nisanta mu daga wannan dabi'a wa anil agarr ibn yasar al-muzani an karbo hadisi daga al-agarr ibn yasar al-muzani radiyallahu anhu wa ali sahabati ajma'i Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda da shi da dukkanin sahabbai baki daya kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar da shine ma'anar tuba ku koma zuwa ga Allah ka bar zunubi zuwa da ka bar sabo zuwa da Allah yake manzo Allah ya kira mu zuwa ga haka wastaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa na zunuban da kuka aikata kuma a daina zunuban a koma zuwa ga Allah wanda aka yi kuma a nemi gafara Allah fa inni atubu fil yawmi manzo Allah ya ce domin ni har ni da nake cewa ku tuban tare da cewa manzon Allah baya zunubi sallallahu alaihi wa sallam to ina tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin rana mi'ata marratin har sau ɗari ka duba manzo Allah yana tuba sau ɗari a rana ba shi da zunubi ko ɗaya ya tuba sau ɗaya kuma kai ka san tuba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam tuba ne wanda yake ya cika duk sharuɗin da suka gabata inda za ka samu tuba irin na manzon Allah ko da sau ɗaya ne a rayuwar kama to ya wadatar da kai ba ma a rana ba sai ka samu kyakkyawan tuba ingantacce irin na manzon Allah a rayuwar ka ko da sau ɗaya ne ai mutum ya more ya ca ba sai mun tuba ga irin yadda yake Allah ya mana afuwa komai nama a tabe yake zuwa yanzu galibi makan yi abu ba tare da ilimi galibi za ga mutum zai yi abu na ibada zai yi abu na addini amma yana yin abin ne da ka ƙololuwa shi ne haka ya ga mutane suna yi ba daga littafin Allah ya koya ba ba daga hadisan manzon Allah ya koya ba wannan ita ce falala ta ɗaliban ilimi masu karatu komai za a ga mutum da ilimi yake yin sa komai yana yi ne da ilimi inda zai saurari ƙur'ani da hadisi zai ji dalili kuma ya ji yadda ake yi in dai mutum ya ji ba sharadi bane cewa sai zai iya kawo aya zuwa kadai kamar yadda muke faɗa mutum ya halarci guraren da ake karantar da addinin Allah iya zuwan kadai ka yi kyakkyawan sauraro ka fahimta in abin yana da wata siga ga yadda ake in an kwatanta sai mutum ya kalla ya iya wannan ya wadatar da kai wanda ake neman sa da ya janyo aya ko hadisi to wannan dalibin ilimi ne da shi ma zai karantar amma kai da kawai aiki za ka yi sauraro kyakkyawan sauraro da fahimta ya wadatar da kai ba sharadi ba ne sai za ka iya kawo dalili amma dai akwai dalilin akan abin da kake shine ka tabbatar da cewa akwai dalili kuma dalilin ya inganta haka ne ba yaudarar ka aka yi ba don wasu da yawa yanzu yaudarar sa ake da yawa tunda akwai abubuwa da yawa da an faɗa kai ka san yaudara ce yanzu misali ka ɗauki aƙidu irin na 'yan shiya da ake ɗora su a kai yanzu a samu dalili akan cewa bakar da umar kafirai ne wanda ya kama dalili akan wannan ya yaudare ka mai kama ya yi gari a wajen kiran sallah sun za a kira sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna aliyan waliyallah wanda ya kawo ka wannan ya cuce ya yi gari ka ya cuce haka dole sai mutum ya tabbatar da ingancin abin da yake kai wanda wannan yana kasancewa ne ta hanyar zaben malamai cewa mutum ya zaɓi malaman da zai yi karatu a wajensu irin yadda muke zaɓen abincin da za mu ci saboda me saboda kula da lafiyar irin yadda mutum yake zaɓen maganin da zai sha saboda samun lafiya managarciya irin yadda yanzu muke zaɓa wa yaranmu makarantun boko masu nagarta saboda karatun yin inganci to haka shi ma ilimi na addini shi ma sai an zaɓi malaman da za su karantar in ba haka ba za ka iya danka danka a hannun ɗan shi'a sai ya ɓata masa addininsa za ka iya danka hannunka hannun mabiya miyagun ɗariku sai ya koya wa ɗanka wata mummunar aƙida kafin ka farga shi ya sa bincike akan ingantacciyar makaranta da ingantaccen malami mai tsoron Allah mai amana wanda za ka gamsu da shi wannan wajibi ne a kanka tunda kowa ya sani akwai malamai ma'abuta san zuciya ka san kawai wani lamarinsa akwai san zuciya ce irin wannan malaman halakarwa suke toshewa suke game da Allah tabaraka wa ta'ala ba su haɗa mutum da Allah wannan yana daga cikin wajibai da ya kamata lallai mu kula da su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kulawa Allah ta'ala ya datar da mu dinin Allah gaskiya ba a yin sadaka sakacin yanzu ya yawaita sosai da sosai galibi mutum yakan yi bincike yakan tsaya tsayin daka yakan bi wasu matakai da sauba da ya kamata a bi amma dan rayuwarsa amma addinin Allah yana da sauki a wajen mutane ya dauka za ka iya koyon sa a ko ina shi yasa da yawa daga cikin mutane duk sun tozarta neman ilimi kamar yadda kullum nakan yawaita wannan faɗakarwa kowa ya san kansa ai kowa ya san kansa kamar yadda nake yawan faɗa shin tunda ilimi daga baya malamai sun rarraba shi cewa ga bangaren tafsirin qur'ani ga bangaren fiqhu zai koya maka tsarki zai koya maka sallah ga bangaren aqida shi kuma shine ma kankat shine karshe da yake inganta maka asalin addinin kama ya zamanto musuluncin ka ya inganta shine bangaren aqida to duk wannan bangarorin fa wajibi ne sai mutum ya nemi ilimin su to ka taba sa littafi ko da ɗaya littafi guda ɗaya wanda ka sa shi gaban malami don ka fahimci addini ka taɓa yi in baka taɓa yi ba kana shirin yanzu ko kuma ba ma ka wannan tunanin to shine ko yanzu abin da muke ci duk tunani yanzu ya kauce game da neman ilimi kawai duk fafutukan mu duniya wallahi littafi ɗaya gashi nan dai misali ne a fili kowa ya san kansa zai iya tunani littafi ɗaya kai ko mai shafi ɗaya ce littafin shafi ɗaya ne kawai zai koya min kyakkyawar aƙida ga haƙƙin Allah da yake kaina ga yadda zan bi na nisanci shirka saboda gudun kan na fada shirka ko da ban sani tunda ana fadawa sai mutum sunansa yana cikin mushrikai a wajen Allah amma ya dauka yana cikin musulmi amma wallahi sai ya zama da Allah sai gashi akan kafirci ma ya rabu to na su nemi wannan ilimin da yawa ba ruwan mutane to kuma ba su mutane ba su da hanzari amma duniyar sa duk wata hanya da za a musababi ko ya ga alamun zai rasa aikinsa ya ta shige da fice kenan dan ya kuta ma sa ba ruwansa to wannan shine kalubalen da muke Allah madaukakin sarki ya fadakar da mu ba mu ikon farka mu nemi ilimin addini mu tsaya mu inganta addinin mu mu inganta aqidun mu mu gyara ibadun mu da muke gabatarwa tunda galibi ibada ana gabatar da ita ne da ka wallahi da ka Allah ya ba mu ikon tuba sai mu saurara anan saboda yanayin lokaci darasi mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukanmu Allah madaukakin sarki ya datar da mu da tuba ingantaccen tuba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh